وأي تعمير شمس ربنا نصره نعم أي الحمد لله نشيكم إلى كراتون الأدب نعم da wannan shirfai sun ga kawo bayanai daki daki daga baiti na tamanin da takwas yana cewa ka damu ma kan abin da in ka yi zai kankare maka wannan ba har yanzu a kai ake ciki abubuwan da yake kankare zunubi shi ne ke cewa hajji wa umratun نعم وسلم صدقة من إن مال النعمة الكسرقة yana daga cikin abin da yake kanka da zunubi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhajju ila al-umrati kafaratun lima bainahuma idan aka yi haji abin da ke tsakanin haji da umra نعم kafara ne a tsakanin su ya ce wal hajju mabrurun laysa lahu jazaa'un illa jannah idan mutum ya haji mazuni mai da wata zakayya sai aljanna to wannan kenan haji da mura duk sanda mutum ya je ya kankare zunubin da yake da shi ma hajja wadan mai harfus wadan mai harfus faraja aka yi wadda da tafiya haka nan musamman sadaka yin sadaka kuma a koye shi ma yana daga cikin abin da yake kankare zunubi min hilli malin daga kudin da za ka yi sadakar da shi kuma ya zama na halal Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo hadisi yace sab'atun yuzinuhum Allah mutum bakwai Allah zai inuwantar da su ranar da ba inuwa sai inuwarsa na farko sarki adali saurayin da ya tashi cikin ibadan Allah da mutum zuciyarsa kullum yana masallaci da mutane biyu da suka so juna don Allah sun taru akan Allah suka rabu a kansa da mutumin da mata ta kirki matar banza ta kira shi ga ta da kyau ga ta da daraja sai ce ni na tsoron Allah da mutumin da ya sadaka ya koya sadakan har ma hannun wasu ba ta sani ba to yana da cikin abin da ke kankara da nabi haka shewa ya ce sannan ta alimu sibiyatin sanar da ƙananan yara karatun alƙur'ani annabi ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu wanda bai kowa a cikin ku wanda bayan ya nemi sanin qur'ani ya sani ya kuma sanar da mutane abdullahi dan masudi yana cewa wanda ya karanci harafi ne daga littafin Allah yana da hasana da kowane halin miliyan kuma hasana daya za a ba shi goma amma ban ce muku albilamin harafi ne ba alif harafi ne lamun harafi ne numin harafi ne ba mutum ku zai rawaito wannan salatu safi yin sallah a sahu sahu din nan kuke gani allah ya keɓanci annabi muhammadu da shi صلى الله عليه وسلم yin sahu na sallah sahun da ya fi kowanne sahun gaba nan mala'iku suke kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ce daidaita sahu yana cewa sahu sahu bakum fa inna taswiyata suhu fi min tamamin salati lokacin da mun muka yi sahu din nan mala'iku suna kallon mu Allah na mana fahari da su cewa ga al'umma masoyina annabi Muhammadu sun yi sahu to daidaita sahun nan kawai yana daga cikin abin da yake kankara da duk to kullu za ka duk waɗannan abubuwan da aka faɗa zikiru an ambace su fi su fi a cikin littafai wato akwai cikin alkur'ani haka nan babban abin da yake ciki idan yaro ya ce bismillahir rahmanir rahim za a sa malamin lada uban lada wanda ya halarci wajen rana sannan mazalla yana zaune wata rana sai shi ina ganin wani suka ce a ba a ganin ka ce ba ina ganin wani ban ga wani ba suka ce ai ba a ganin shi a sallan sau annabi ya ce wannan sallah guda biyu a sallan isha ne sai annabi na cewa da mutane sun san abin da yake cikin falalan sahu falalan sallan isha da sallan asubahi ya zama ba za su iya zuwa ba saboda rashin lafiya sai sun jawo duwa su da sun zo ko da suna jan gindi amma sahun farko yana misalin sahun mala'iku ne da mutane sun san me falalan yin sahun farko a cikin sallah da sun yi rigirgensa wannan shehu ya gama gaya maka abubuwan da yake kankar zunubi zai shiga gaya maka waɗansu abubuwa da suke ai suke mai da zuciya ya kushe kuma a nisance su wa haka fatun tukasir kalba gubbar ya sace a shatu aiba to na rigan maka ka rike wannan ka kiyaye fatun aibu ba tukasi da take busar da kalmar zuciya menene su gubbar ya sace son shugabanci a can cikin mai ya mutu ce wala tasmu asbabar riyasati innaha tajru ila daril bawari wa nikmati sai ka ga hanyoyin da za a saka shugaba to ka kauce ba wai ka je kana nema ba wato kofar riyasati shine mafi tsananin aibi an ce shugabanci idan mutum shugabanci zai tashi ranar kiyama a daure ne ya yi adalci adalci ya gyara shi ya kwance shi in ba adalci ya wuce a daure wannan zuciya ɗin nan idan ta bushe mai allah ya ce ta fi mutse sun mafasar bulu hukumin ba da zalika bayyana kan ya gyara ce an ashen da kasuwa kar ka yadda zuciyanka ya bushe babban abin da yake jawo zuciya ya bushe son shugabanci شينا البيت إن في الجسد مضغة إذا سلها سلها الجسد كله وإذا فسد فسد كله الله هي القلب شينا الله يجيكا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم yahore annabi ya zauna tare da waɗansu mutane waɗanda suke masu kankan da kai ba su da shugabanci ce wasu rubuna saka ma allazi ne nuna rabbahum bil gadati wal ashi yuriduna wajhahu ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تدي من أغفلنا قلبكم عن ذكرنا بإن أكتش سرمت أهلو قبلا يا in ka ji zikiri a masallaci ne amma da za ka ji zikiri ko a gidan gwamnati da za ka ji zikiri sai da Allah kiyaye ka ko Allah ba ka yi wani to shi ne Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi hakuri da waɗanda suke kiran ubangijin su sabe da yamma ba wani abu da suke nufi sai zatin Allah kar idon ka yi tare ya kai waɗansu waɗanda ba su damu da rayuwar lahira ba duniya suke bi kar ka bi wanda muka rafkanar da zuciyarsa game da ambaton ya bi son zuciyarsa al'amarinsa kuma ya zama furra to a ce shi mulki wanda Allah sallallahu alaihi ce abu yi ma wali wuli a amur ummati duk wani mutumin da aka shugabantar da shi a shugaban al'umma na to za a tare da shi a kan sirati mala'iku suna duban takardarsa ya zama adali sai tsira da shi da adalcinsa in ya zama ja'iri sai a jefa shi sai ya fada a kan sirati kuma duk inda mulki yake farkonsa zargi tsakiyarsa nadama karshensa biyan bashi karshensa ya zaba farkonsa zargi tsakiyarsa da dama nan abin da zai biyo baya da dama da na sani da ban yi ba can kusa da ƙarshe kuma biyan bashi wajen an ce a kamun gwamnan biya kamun kalama ƙarshen ta kuma azaba in babu yadda za a yi a yi shugabanci ba zalunci saboda haka manzana salasun ya ce man allah sultanan lima ya sanu bihi rabbukum faraja min dinillah shi yasa aka ce malami na kirki karya kuwa matsayi masu mulki inda ɗiba a yi sirkun ɗiba a in ya zauna tare da su to lallai ko dai babban aibin da zai samu gare shi ko bai iya hanawa ba bai iya faɗin bakin ko bai iya ce a bari ba ba zai iya ce bakin ba saboda yana tare da wurin in ko baya tare da wurin sai faɗa abinsa sai mazalla ce man Allah sun ɗana duk wanda ya yarda da sarki bai ma yi suni bai nura mako abin da zai sa fushin ubangijinsa ko ya bata da cikin addinin Allah gaba ɗaya. Iza إذا أبدا حديث إذا رأيتم العالم كثير الأصدقاء فاشهدوا له بالتعليم kun ga malami kowa na shi ne a hairan kai da ne haidun na shi to ku tabbatar da cewa akwai gaurayi akwai gaurayi idan kana nan akan sa ka ɗinka ba za ka daidaita da su ko da a ce mai girman gaskiya ko a ce shi komi ya gani sai ya faɗa ne shi kadai ne malami in ka ji ana faɗin haka to ba ka ragewa kenan yawwa to saboda haka ka nisanci son shugabanci ka ji dai farkon sa zargi abinda zai fi baya da dama abinda zai zo na uku biyan bashi na ƙarshe wuta yana daga cikin abin da yake busar da zuciyar masu yawan surutu kakaci ka zauna kawai kai ta surutu ka kyankyata dariya ka ka ka ka ka saboda wanda Allah sarasa ya ga suna dariya ce ka da mutane sun san abin da na sani lallai da sun rage dariya da sun yi kuka da yawa ya ce albizamu ya kudu haifata kama ta kudu na ruhana ka kace yawan dariya da yawan menene yana tafiyar da kwarjini kamar yadda wuta take cin kiraren gici ko bayi komi yana da faruwa abin da yake kawo gaba da farko yawan kakaci yana daga cikin kusiyar sai na ali yana cewa ka sani ya kai dan karainin mun ƴaƴana duk wanda ya kalli aibin kansa sai aibin kansa ya shagaltar da shi ga barin aibin wani idan ko baka yi kalli naka ba sai ka shagaltu da na mutane ka kasa ganin naka duk wanda ya yarda da arzikin da Allah ya raba masa to ba zai bakin ciki abin da ya rasa ba ko dama Allah ya ce ma min dafatin fil ardi illa allahi rizquha wa la musqarraha wa musawdaha kullu fi kitan hadisi yana cewa inda rizqal abdi la yadruhu arzikin bawa yana neman sa kamar yadda ajabinsa yake neman sa suna ka idan da za ka yi da arzikin da Allah ya baka wanda abin da ka gani a hannunka shi ne naka wanda baka gani a hannunka ba Allah bai raba da kai ba to in naka ya samu gare ka to ba za ka yi bakin ciki a kan abin da baka samu ba dama ba a rubuta maka ba ne ma a sa maka da mai kulle miliyata ma a hana haka lalle kulle shi maka haka nan yana daga cikin abin da yake busar da zuciya giba ba na yi da wani yi da wani din nan to yana da bambanci wani mutum yana wai ba ka aibata shi ba abinda ba za ka iya faɗa a gaban mutum ba ya zama giba ba za ka iya faɗa a gaban giba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hudu a wata rana yana cewa inna dirhama dinari wanda mutum ya samu na riba ya fi girman kuskure wajen Allah da mutum ya yi zina sau talatin da shida mafi muni a cikin riba cin mutuncin musulmi dan uwanka ka shiga ka dinga faɗin aibinsa to ka nisanci wannan yana busar da zuciya da ce wata rana maza Allah sallallahu yana zaune da sai na tuna Aisha yadda yake son da na kusa da shi ga cikin matansa akwai safiya ita safiya din nan ba yahudiya ce jikan annabi yaya ne tana daga cikin jikokin annabawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce akai mu safiya kaza sai Aisha ta ce ba yahudiya nan cewa ba yahudiya nan sai annabi ce na koyi mushi da kikin cin mutuncinta da annabi ya daina magana da ita sai da aka yi wata guda to balle mu yanzu kaza wanda ai wani kaza ai wani kaza ai wani kaza abdullahi da abin ce riba yana da kofofi guda saba'in na ɗaukar zunubi mafi sauƙi daga cikin ƙofofin da mutumin misalin mutumin da ya tara da uwansa a cikin musulunci dirhami a cikin riba ya fi tsanani daga zina su talatin da shida amma wanda ya fi tsanani keta mutuncin musulmi saboda ka a kiyaye giba yi da mutane ka zauna kai da wani kai da wani kai da wani wannan yana kusa da zuciya jaliya su so'e abokin zama mummuna idan kana son ka zama mutumin kirki lallai ka zauna da mutumin kirki inna dima'a jisrun dima'a ko me ta'alimi na ce anil mar'i la tasal wa afsir qarinahu wa kullu qarinin min muqarin dal wata rana annabi yana zaune a Madina sai ga wata mata ita wannan matan mutumiyar Makka ne amma abin da take yi bi take wajen mata ta iya magana tana ba su dariya ana ba su dan wani abu abin da take yi kenan da je wajen mata da zara mata sai ta ta musu surutu ana ba su dariya tana ba su dariya to nan sai ta je madina sai annabi ya same ta cikin gida a wajen matarsa tana irin abin da ta saba a makka mazalla ce mun yi ba kuwa ne suka ce mun yi ba kuwa wace ce ai matar nan ne mai ban dariya a makka take zuwa gidan mutane yau ta zo madina annabi ce me ya kawo kidan ce gari ya watse ba da hali shi sa da biyo kura ga mu da annabi ya fara tambayar sa bai wan Allah da kika nuna ina kika sauka sai ce ce ai na sauka wajen kawata mai ban dariya iri na sai annabi ce alhabisa ta da hadisi na wal habisu da dai ba su da dai ne kaga da ta je ba ta je gidan ne ba ba ta je gidan malam ba gidan mai mummunan aiki irin na da dage so da haka ka yawaita zama da mutumin kirki zama da mutumin banza yana gamawa zaman banzan da ne goshin alfasha alfasha shi ne zage-zage da sauransu wannan shi ma alfasha din nan illallah ya nuna alimlin yana yin fasha iwal munkari anil fasha iwal munkari a cikin sifofin manzon Allah da ake cewa ana cewa laisa bi fazzin wala fasashi wala sasabi annabi sallallahu alaihi wasallam baya alfasha baya kururuwa a cikin kasuwa to zama da mai alfasha lallai na karamu mai alfashan din shi ma a kiyaye shi yana kusa da zuciya namimatun annamimanci annamimi mummunan abu ne wata rana wani bawan Allah ya kawo bawa kasuwa zai sayar sai duk wanda ya zo saya sai ce to bawan nan ba yana da kirki yana da kirki amma ba annamimi ne in za ka saya ka san abin da ka saya wani ya zo ce zan saya ce na maza maka annabi ne wannan bawa ya ce ai ba komi na annabi manci ai mai sauki ne sai sai bawa ya biya bawa ya zama yana ta kirki yana ta kirki yana ta kirki shi ke nan rantar sai annabi manci ya taso sai ya ce matan mai gida ke ina so in baki wani labari ba za ki gaya ma kowa ba sai shi na ce wallahi mai gidanki bai na neman aure gidan yana neman aure yana neman aure ne wallahi billahi da gaske nake amma abin da za a yi zan hada ki da wani malami auren ba zai ba ya je dawo ya ce malami ya ce idan ya yi bacci ki yanko mashi gashin gemu shi idan har kin samu gashin gemu miji ki aure ba zai ba ta ce mai sauki wanda yake bacci ma mai sayin da yake ba ai zan samu reza mai kyau yanko gashin yau ce ba da lara ya haka sai je koma ya sami jan ya ce na baji matan ka tana jana da kashe ka tabbas na ji matan ka ta ce za da kashe ka wasan abin da nemo ba ya gaisa da ne ce billahi da ne na ilaha illa wa kashe ka rashi kuma baka yadda da ni ba to to in ka zo yau da daddare ka kwanta kamar ka yi bacci kai shari shari a ɗaki za ka ga abin da zai faru ya ce to zan kwada ya da so ya zo ya kwanta ya dinga ha ha ha kamar yana bacci sai ta lallamu ta lallamu ta zo ta kama gemu da wuka da Allah gaskiya bai zo ba sai ta ce sai ta ga ɗayan banza dama ya ce za ki kashe ni kamin kashe ki kamin kashe ni bari kashe ki ya kashe ta yan uwan da suka samu labari ya kashe su ma suka zo suka kashe shi ya hada yaki ya hada yaki to annabi manci annabi manci ce ka nisanci annabi manci ka dauki maganar wannan ka dan wannan Allah ya ce wallahi tun ba tun ba dan ahin ba ya kulla ma yi to annabi manci baya da kyau sannan yana daga cikin abin da yake jalisu su yi shi ko a nan mace wannan su so da mummuna rai dama ita rai kullum ba ta son abin da zai ja mata wahala ko kuma huwa rabu nafsi inda nafsa la fara tumisu illa ma rahimah amma can alqur'ani da ya kawo kissan ɗayan annabi adam sai ya ce ba ɗauwa allahu nafsu katala ahihi faƙatalahu to kaga nafsu ke da shi ya ce wala ta ne ba wala haka ma ta tare da kai da alhasbu shi ne rai ɗin rai baya son kaskanci duk sanda ranka yake gaya maka karka yadda wani ya fi gare to ka ce ƙarya kike yi ƙarya kike yi duk sanda ranka take ce maka abu kaza ta kawata maka to kiyaye ta to mummunan rai kenan da da nafsu mafaratu bisuri da Allah na nafsu la mafaratu bisuri to haka ne shi sa ce daga ka jawo ta har ta zamo wa nafsu ma ba sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kada laha man zakka nafsu zakiya shi sa alimai suka zama ulama tazkiyatun nafsi malaman tsarge ka kare rai din nan ba abin da yake rinjayanta a rai a sai dai zikiri shi ne kadai zai rinjaye ta an ce a wani kauli ma sanda aka halicci rai ta yi nagawa ta ce wa ne mutum in dai ni ne Allah ce kina karya ne ki haka halicci bacci shi kenan ko mai rigima rai bacci zai kada ita shi fide ta ana nan ana nan ya bace ya gari mahari Allah ce kina gariya ne aka hajjinci mutuwa mutuwa ta yi mahari Allah ce a to ke an saurara muke sai an je kiyama za a yanka ki kowa ma ya gani so nafsu so mummunan rayuwa ka kyashi kowane lokaci abinda ranka yake cewa abu kaza abu kaza to saba mishi kaza hawan nafsi hakanan son rai son zuciya zuciya dinnan a idan ka bi abin da yake so to lallai ka shiga magana Allah ce ya dawo da inna da Allah ka halifatan fil ardi fa kun bainan nas bil haqqi wa la tattabi ila hawa fa yudhillika an sabilillah alqur'ani zaki cewa ma zallu mimman taba'a hawahu bighayri hudan min Allah ya sake cewa watula alaihi da ba alladhi atayna wa ayatina fansala minha ba'dahu janan wa kana min al-ghawi walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu ahdayna limattaba'a hawahu hawahu san zuciya abinda zuciyarka yake so ka bi shi shi ma akwai halaka fal kaza hawan nafsu bala tattabi wa bin dunaysa hadan sannan ka guji duniya bila ta tubbi ba da biyayya ba wato shi ma'anan gudun duniya ba wai ka rasa duniyan a ce ka guje ta ba waɗansu mutane suna ɗaukan gudun duniya in ka zama musu musu ka zama talima talauci ka zama mai gudun duniya a a to baka samu ba za ka yi ka guje ta sosai ka samu bata shagantar da kai ba sannan ne ka guji duniya a sabon maza Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan masu gudun duniya ne akwai maloliyoyi a cikinsu abdurrahman da abin baloniya ne amma dukiyarsa bai shagaltar da shi gabanin lahira ba haka nan sai na abakar dukiyarsa bai shagaltar da shi gabanin lahira ba sai na usmanu dukiyarsa bai shagaltar da shi gabanin lahira ba to saboda haka ka guji duniya bila ta tabuyin karka bibiye ta ka ce kayi kari ya zo anas yana faɗa yadda duniya take idan duk aka samu duniya sai an karkace ba ma mu wala illa mala ba taɓa samun dukiya da yawa ba sai an karkata kamar yadda kisan su alamatu dan haram al'ansari ya zo wajen manzon Allah wani sahabi ne mai yawan sallah mai yawan azumi mai yawan ibada sai ce ya rasulullah roƙa mini Allah ya yawaita mini kuɗi mana annabi ya kawo da kai bai ce musu komai ba ya sake zuwa wajen annabi muhammad ya ce ya ma'aikin Allah ka roƙa mini Allah ya yawaita kuɗi na annabi ya ce kai tonka ya sa batu Allah ya baka kankanin da za ka ba da godiya ga Allah ya fi ya baka mai yawa wanda ba za ka samu dama a kan shi ba. daga nan da Allah ya tuntunta ka kana ci kana sha kana riga kana da dan abun hawan ka kana da gida to baloniya ma abin da yake ya wuce haka ne ya wuce riga ya wuce gida ya wuce mata ya wuce ɗakin don kana da su amma sai ka ce Allah ya baka a baka to da ya baka da yawa ba za ka samu iko ba kai ne fada da mutane kai ne mai gadi kai ne zage-zage kullum annabi na gaya mu wannan sa'alawar kankanin da Allah zai baka don abin da ya ce da ya ce manzo Allah ka roki Allah Allah ya azurta ni ne sai annabi ya ce Allah ya azurta shi kamar yadda sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibn Auf ya ce ka sa albarka a cikin kasuwa na Allah ya ce annabi ya ce Allah ya albarka sai zama kullun ko kura ya kai kasuwa su ya saya amma shi wannan da wuta sai ce annabi ka roƙa mini Allah ya bani kuɗi mai yawa sai annabi ya ce eh eh kankani da za ka ba da godiya ga Allah ya fi mai yawa da baka da iko in ka fi hakura ba ya zo wajen annabi har sau uku sai annabi ya ce ba su alabatu ba za ka yadda ka zama kamar ni annabin Allah ba ka ga ina da kuɗi ne ba za ka yadda ba sai su alabatu shi na rantse da ubangijin da ya yi koka da gaskiya wallahi in ka roƙa mini Allah ya bani kuɗi to wallahi zan ba kowane mai haƙƙi haƙƙinsa manzana ce to shi kenan haka Allah ya kaddara da kai Allahumma warzuq sa'ala ta mala Allah ka azurta shi da kudi Allah ka kula shi kudi addu'an annabi sai ya samu yar tunkiya ya aje har tunkiya ta dinga haihuwa kamar tsutsa tsutsa dabbobi ne to dabbobi sun yawa kusa da gari an zasu mutane ba da to ba dama a zauna kusa da gari sai a ɗan nesa sai suka yawa sai ya koma bakin gari ya yi gida a can suka taru to sun yawa a nan baki garin ma akwai gonakin mutane suka yawa ya ƙara gaba da dai da shi ake hamsu salawatu kullum da ya koma bayan gari yana nan kokari da ya ƙara nesa sai ya ajiye a zahar da la'asar dai a yi da shi sauran yaya a gida ana nan ana nan dukiya yawa ya koma can daji sai tun yana zuwa juma'a ya daina dama annabi na zaune wata rana ya ce oh jama'a ina labarin salamatu ya ce salamatu ya rasulallah kudi ya yi yawa yanzu kan dukiya ya yi yawa har ya nake kai ya halaka ya halaka abinda nake je masa kenan abinda nake je masa na ce ya yi hakuri da kaɗan da zai gode ya yi abinda zai ba zai yi ikon shi ba to Allah na annabi yana zaune sai Allah ya aiko da cewa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum ya rasulullahi ga farillan zakanan ka karba daga dukiyar sahabbai abinda ake nufi da yin zakat tsarkake dukiya tsarkake ta daga abubuwan da yake faduwa tsarkake ta daga sarrafa sada da sauransu ka karba annabi ta da mutane ya aika ma ma'abuta dabbobi ga abin da za ku bayar shanu talatin guda daya rakumi biyar akwai a daya sannan idan shahararrakun tumaki sun kai arba'in guda daya daga nan haddari guda daya daga nan haddari da ashirin sai ya kai ɗari da ashirin da biyu da daya sannan a ba da biyu haka dai haka a aika sai ce ga wannan ta musamman ku kai masu alawatu ku kamin koci yana zuwa sai ya samu su alawatu an ce daga bani sulaim alawatu ya ce barkan ku da zuwa lafiya ina labarin annabi yana da lafiya ya ce a kashe ka annabi yana da lafiya ko ya ne za mu ba masallaci lafiya lafiya lafiya abin da yake tafi da mu annabi ya ce Allah ya ce abin da zaka ga hanya ya karbi kuɗin ya girgiza kai ya duba shi eh yanzu in ba da akuya guda ɗaya ɗaya kun kai ɗari kenan ba in ba da kaza sai ce kai ma hazihi illa jizyatu aw ukhtu jizyatu wannan abin ne to ne da kafirai ake samu haraji abin ya zo kan bai wannan ko dai haraji ko ƴar uwan haraji ko haraji ko ƴar uwan haraji to ni dai ni kaɗai ce a luri da aka ce ba kai kaɗai ba ne an haika wajen bani sulaiman ce to ku je dai kamin ku dawo dai zan haɗa shawara suka je wajen bani sulaiman suna zuwa suka ce mara ba da manzon manzon Allah me annabi ya ce annabi ya ce ai zaka suka ce ma dalla suka ɗebi dabbobi masu mai masu kyau ba irin wanda aka ce a bayar ɗin ba zaɓaɓɓu suka ce a kai masa yin na rasulullah dan sabon ya ce ba abin da annabi ya ce karmo ba kenan suka ce wallahi mun bayar da daɗin rai ne ba ci da samu haka la ilaha illallah to kai ma annabi irin wannan sai na rasulullah ya ya suka dawo ba ya ce su je su dawo ba suka dawo to sai Allah mata gashi mun dawo yaya magana sai ce ku bani takardar ƙara dubawa ya ƙara dubawa sai ka to wannan dai dai dai da abin magana gaskiya wata ya je haraji aka samu ko yar uwan haraji ta yanzu dai shawara na da bai haɗu ba ku je ku ce maza Allah ni ma da kai na halaka suka kama hanya suka dawo za annabi yana suna yana ganin su annabi ya dare shi ina labarin sa alabatu halakakke ina labarin sa alabatu halakakke Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me yace ce ce shi kenan Allah ya hana ni karba ya kawo ta ya gafarta to akwai wani mutum masoyin shi a kusa da manzon Allah da ya je garna ya da gudu ya ce kai sadabatu ka fa halaka Allah subhanahu wata'ala ya saukar da aya akan ka kar a karba baya su daga nan sai ne ko yan awaki ya rojin manzon Allah yana tuba sai na rasulullah ya ce ai Allah ya hana ni karba ka tafi an sallame ka to bai mutu ba har zamanin sai na abakan zama da sai na bakar ya nemo ya kasa yana bakar ya ce ka san ina fana a gaban annabi ka kawo annabi ya kore ka annabin ne bai karba ba abubakar ne karba a sauka lafiya ana nan bai mutu ba zama da sai na amaru ya nemo ya kace in na ƙara ganin ka nan sai ka ci dukan ka annabi bai karba ba abubakar bai karba ba ni zan karba ba zama da sai na usman ya rasu to shi ne ka guji duniya bila ta tabbu'i ba biyayya ba abinda Allah ya kawo maka to ka ci abinka shi sa Allah ya kawo akan maganar sa min man ahada Allah a cikin su akwai wanda yake alkawari da Allah la in atana min fadlihi wallahi ya ma mu daga fadalan su za mu yi sadaka wa nakunanna min as-salihin za mu zama cikin mutanen kwarai sai Allah ya ce bala ma atahum yayin da Allah ya ba su min falle daga falalansa ba su yi suka yi wa Allah ruwa wata wallahu suka ba da baya ulumuna suna masu kau da kai fa aka wanda ba kan Allah ya biyar da al'amarin sai kuma munafinci fi kulubi a cikin zuciyarsu ila yau mai daga rabu zama ranar da su gamu da shi za a da kulla a cikin saba ma Allah abin da suka yi alkawari wani ma kanu da abin da suka kasance ya kasance suna karya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. shi yasa shekulun duniyar nan a shehu rajen zawa ta'ala da mai wannan talibin shi ya ganar da mu meye ake ce wurin duniya ba irin yadda zuhu da yake faɗa ba karka ci riga mai karka sa riga mai kyau karka cika ciki da kaza karka cika ciki kaza da sauransu ko ko yadda jahilai suke faɗa ko kana da kuɗi ka sa tun ma ya ce ba Allah ne ba Allah ga ka da kuɗi ka ci tun ka sa tun ba ka sa riga ta shi Allah yana cewa idan ana amma Allahu al-abda in Allah ya ni'imta bawa ya hibbu an yara asarahu yana son ya ga gurbin sa yau ba ka da kuɗi baka sa riga mai kyau mai amfani gurin mai bambanci ka da bageri in baka ci abinci mai kyau mai abinci bambanci ka da bageri in baka kwana wuri mai kyau mai bambanci ka da bageri ai baka gode wa Allah ba sai ka gode wa Allah da ni'imar da ya maka wannan ba rashin gudun duniya ba ne duniyar ta samu ba ta shagantar da kai ba ba hana na ka sallah ba bai hana ka zikiri ba bai hana ka sada zumunci ba bai hana ka komi na allah ba to ka guji duniya lokaci ya yi ko? tunatar da ku sai نعم كن حرص بيتك واعتزل كل الوراء لا تستدم مقاولا ولا برا فإذا كان سوك زونا الدنيا لافيا to kun yi sabai ka zama shimfiɗar daki ba sai ka je masa nan ce ka ce ko rike canfinka da ƙur'anin ka daki abokin zaman ka alƙur'ani abokin zaman ka carbi shi ke nan ba a ce ba balle ka ce ba ka ce ka ce ba wa a jazin kullar waraka kawulace ma dukkan talikai ma'ana duk mutumin da ba zai ja ka zuwa ga aikin alkhairi ba kawace mishi na kawace mishi la ta tsade ba karka ji daɗi a ƙarulan maganganu marasa kan gado ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man taraka al-kadhiba وهو باطل بني له في ربل الجنة duk wanda ya ba ƙarya kuma ya san batacce ne za a gina mashi wuri wuri a tsugurin aljanna wanda ya bar jayayya ya kuma tabbatar da jayayyan ba kyau za a gina mashi gida a cikin aljanna wanda ya kyautata ɗabi'ansa allah zai gina mashi a cikin mafi ɗaukakan aljanna saboda haka mutum ya nisanci zama wajen da ba za a jayar da kai ba zuwa ga yankin Allah shi ne mai hikamu yana magana hikamu ibn wata illa yana cewa la tashamman haluhu la yudhibuka ila Allah kar ka yi aboki da mutumin da halinsa ba zai zaburar da kai zuwa ga Allah ba idan kana aboki da mai zuwa zikirin juma'a lokaci na yi zai ce tashi muje sun ba ka iya zuwa zai ce sai makaji sai ga ka saba ka ga wannan zaman nashi ya amfane ka idan ko mutumin banza ne yana shan giya kana bin shi wata rana sai ka sha don wata rana ka san ba ba masu zumunci ma irin masu shan giya in ba ka sha ba zai baka ko sisi ba amma zai iya zama kana dubu goma ka sha in dai za ka sha ga ta nan haka nan in kai aboki da mazirin shi in ya ja ka ko ba ka da kuɗi za ka yi saboda haka ka zama hilsa baitin wa'atazil kullar wara ka waru gaba da talibai la ta tsare ba karka ji daɗin a ƙawulin maganganu wanda shi muke jin daɗi yanzu mutum ya zauna ya ta surutu ya ta surutu wala mira ko jayayya idan an zo jayayya mutum ya ta jayayya wallahi kaza wallahi kaza to da Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukuma tuna ya ce na shi ya rasulullahi wa zalla ya wani hadisi ne na ce inna a ajaban nasi illa